القديم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق والفاتح بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم اللهم أخرجنا من ذات الوهم وأخرجنا من الإنسان وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسجل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله رانا شافي daidai kawai mun je wa mashafi talatin da ɗaya na za mu tashi hazihi fawaidun ghairu mazkura waɗannan wasu fa'idodi ne wanda ba a ambata ba fi awwalil kitabi a cikin farkon littafi ina fata an gane farkon littafin shine bangon littafin in ka duba farko a bayan littafin a bango ya ce maka al-aqaidu tauhidiyya awwaluha alwujud ila akhir sifati an yi shi na biyu sai ke qawaidu salati qawaidi wa ma'ana la ilaha illallah da ma'ana la ilaha illallah duk an kawo shi wal murshidatu al mashhura da murshida ita ce rashada al mashhura mun kawo wanda ta fi shahara bi ilam arshadana Allah wa iyyaka ila akhiriha ko kaga an kawo shi anan sai ya ce wa ulhiqa fi akhir hadha alkitab ziyadatu an riskar da wani ƙare-ƙare a cikin ƙarshen wannan littafi mufidatun ne fa'idantarwa nafi'atun ne amfani insha Allah wa hiya ita ce kaifiyatu ma yuqalu inda su'ali munkarin wa nakir kaifiyar abin da ake faɗa lokacin tambayoyin nan na munkarun da nakirun wal qunut da al qunut wa tahiyatu billahi da tahiyatu lillahi وتسبيه لو تسبيه يكون قارئه ومداومه mai karanta shi da mai dawwamansa yana kasancewa mu a karan lahu fi umrihi abin jinkirtawa gare shi a cikin rayuwarsa wa mansuran abin taimakawa ala aduhi akan abokin gabansa wa muwassa'an alaihi fi rizqihi zai zama abin yalwatawa gare shi cikin arzikinsa wa mahfuza abin kiyayewa min kulli musiba daga dukkan musiba ita ce subhanallahi bil mizani ko sannan sai yake wazida fi akhir hadha alkitab aidan kitabul awfi an kala kitabul awfi a cikin karshen wannan littafi wanda yazo fi ahkami salat cikin hukunce hukuncen sallah to wannan fa'idodin da zamu karanta yanzu kwata kwata ba ambaje ka ba fi awwalil kitabi a bangon littafi ko shine ta maka hazi fawaidun gairu mantura fi awwalil kitabi ka duba bangon littafin babu ita shine minha daga wannan fa'idoji qaulun nabi fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake inna man qara hadhihi shahadata hakika duk wanda ya karanta wannan kalmar shahada isra kulli salati faridatin a ƙarshen dukkan wata sallar farilla salasa marratin kafa uku rufiya anhu su'alu munkarin wa nakirin za a ɗauke masa tambayoyin nan na munkarin wa nakirin idan suka zo masa tambaya za a ce wannan ai an shaida shi mai imani ne ba da mauti bayan mutuwarsa wa faqana Allah wa iyyakum Allah ya mana dacewa mu da ku ayyuhal muslimun ya ku jama'ar musulmai amin alhamdulillah Allah kai mu gobe sai mu shiga ita shahada din ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu ilahan wahidan wa rabban shahidan wa nahnu lahu muslimun alhamdulillah sai ne yau akdari shafi na nawa shafi na shafi na sittin daidai ina za a tashi wa man asarra wanda ya azurta karatu guda 60 daidai kace a tsira ta biyu wa man ashara kenan wa man ashara fi salatihi wanda yayi nuni a cikin sallarsa yayi ishara biyadihi da hannunsa aw ra'si ko kansa aka zo aka ce masa ina abu kaza sai ya nuna da hannu ko ya sallah aka ce wani ya kawo abun nan sai ya gyada kai shine ishara bi ra'sihi da kansa fala sai alai ba komai a gare in dai ba da harshe ya furta amsar ba ishara ce kawai da hannu ko da kai fala sai alai ba komai a gare shi faman kararar fatiha ta wanda ya maimaita fatiha a raka'a daya sahiyan da mantuwa sajada ba'da salami ya sujada bayan sallama domin fatiha da ruku da sujada rukuni ne in mutum ya maimaita su to zai sujada ba a bi wa in kana amida amma in ya kasance da gangan ne fa zahiru qawli mafi rinjaye al-budlan sallata ba kamar ya maimaita ruku'u ne a raka'a ɗaya yayi ruku'u biyu ko a raka'a ɗaya yayi sujjada uku alhali biyu ake yi kaga yayi ƙarin rukuni to haka fatiha in da sallar farilla ne ya maimaita fatiha da gangan sallar sa ta ɓaci wa man tazakkara surata wanda ya tuna karatun sura ba'a da inhina'i bayan sun kuyowarsa ila ruku'i zuwa ruku'u ya karanta fatiha sai ya manta da yi sura ba sai da ya sunkuya ya yi ruku'u sai ya tuna ashe bai karanta sura ba fala yarji ilaiha kar ya koma zuwa gare ta fala yarji unaka alai ballo ko fala yarji yawwa fala yarji ba ainu din ruku'a ne eh ladin ta zama nafiya kenan fala yarji baya komawa ilaiha zuwa gare ta eh ya fi mana namu yace fala yarji kar ya koma duk da ya bada ma'ana ilaiha zuwa ga wannan sura din tunda ya riga ya kulla ruku shi ruku ne ba farilla bane ita sura ne ba sunna bane to tunda har ya shiga aiki na farilla to ba zai koma dan gyaran wani aiki na sunna ba tunda akwai abin da yake gyara ta ita ce sujada kabri ko tunda sura dai sunna ce aiwa domin karanta sura sunna ne to tunda har ka shiga aikin farilla shine ruku'u sannan ka tuna wani aiki na sunna to fala yarju ila ya ba zai koma ba zuwa ga wannan sura ya ci gaba da sallarsa sai dai a ƙarshe zai yi sujada kabu saboda ya bar sunna biyu karatun sura da tsayuwa domin karanta sura wa man tazakkara sirra da ya tuna asirta karatu awil jahara ko bayyana karatu sallar azhar ce ko la'asar sai ya bayyana yana cikin yi sai ya tuna ah ashe fa raka'an nan bai asirta ta aiki kaga annan tazakkara sirra ya tuna asirta wanda ya manta awil jahara ko ya tuna bayyanawa kamar sallar magariba ko ishara ko biyun farko ko asuba sai ya fara karatu a asirce sai ya tuna yake ah a ce fa sallar nan bayyana ta ake kaga ya tuna bayyanawa qabla ruku'i kafin ya kudura ruku'u to a adal qira'ata ya maimaita karatu ya koma tun daga fatiha farko duk abin da ya bayyana din nan ya maimaita shi a asirce in magariba ce ko isha ko asuba ya koma tun farkon fatiha duk abin da ya karanta a asircen nan ya maimaita shi a bayyane ina fata an gane abin da zai fara yi kenan wannan ana maganar ya tuna kabla ruku'i kafin ya ruku yana tsaye yana karatun sai ya tuna to ya koma ya maimaita karatun a gurbin sa yanda yake fa in kana zalika fi surati wahdaha idan wannan ya kasance a cikin sura na ita kadai a adaha ya maimaita ta wala sujuda alai babu sujada a gare shi ka gane ai domin sura ko goma ka karanta a raka'a ɗaya ba wata sujjada sallah kuma ta inganta waccan da kai a asircen ko a bayyanan yanzu ka tana ka zo ka maimaita to duka dai abu ɗaya ne ba wata sujjada ta kabli ko ba amma wannan matsala tana da wuyan faruwa a mutum ya karanta sura a ya karanta fatiha a asirce kuma sai ya manta wai bayyana sura ko kuma ya karanta fatiha a bayyane da ya zo sura kuma sai ya manta ya asirka to wa wa- wa in waka wani zana in har ya faru din ya zamo wannan kuskuren na asirta ko bayyanawan kana zalika fi sura ya zama a cikin sura ne ita fatiha ta samu yanda ake so ungulun asirtawa ne ya karanta a asirce sura ce ya bayyana ungun bayyanawa ne ya karanta fatiyar a bayyane sura ce ya manta ya asirta to a adaha ya koma ya maimaita da ita sura ungulun asirtawa ne ya asirta ta ungulun bayyanawa ne ya bayyana ta wala su tura alai ba wata sujada a kansa tunda abin ya kare ne a sura sura ko sunna ce wa in kana fil fatihati in ku hakan ya kasance a cikin fatiha ne ko a fatihar da sura gaba daya tun daga farkon karatun ya fara bayyanawa a azhar ko la'asar har ya shiga sura sai da ya ya kusa yin ruku sai ya tuna to a adaha ya koma tun farko ya maimaita fatihar nan da suran a asirce sannan in ya zo ƙarshe wa sajada ba'da salati yayi sujjada saboda maimaituwar fatiha ta farko da yayi a asirce rafkanuwa ce sannan wannan da ya zo ya bayyana ita ce mai gurgun a wannan da ya zo ya asirta ita ce mai gurgun wancan da ya bayyana rafkanuwa ce to saboda haka tunda ya maimaita fatiha biyu a raka'a ɗaya ya ya yi ƙarin rukuni saboda haka zai sujjada bayan sallama wannan fa duka hukuncin in ya tuna ƙabilar ruku'i kafin ya ruku shine ake dubawa a fatiha ne abin ya faru ko a sura wa in fata bi ruku'i in ko ya riga ya tsere bi ruku'i da yin ruku sai ya tsere gurbin da za a koma a maimaita karatun ya riga ya tsere bi ruku'i a dalilin ayi ruku ba ya gaya maka ba inda ya ruku fala yarji'u ilaiha ko sai da ya ruku aikin rukuni sai ya tuna ashe gurbin da ake asirtawa ko bayyanawa ne to ba maganar a koma a gyara karatu ya riga ya tsere to a nan sajada li talkil jahri qabla salam zai yi sujada qabli domin balin bayyanawa in gun da ake bayyanawa ne ya bar bayyanawa ya asirta bai tuna ba sai da ya ruku'u to in ya zo ƙarshen sallah zai yi sujada qabli wani tarki sirri in kuma domin barin asirtawa ne wanda ake asirtawa ne ya bayyana to idan ya zo ƙarshen sallah ba da salami zai jada ba'adi sawa'un daidai ne a nan kana min al-fatiha fi aw surati wahdaha wannan bayyana wanda ya manta ko asirtawan ya kasance da a cikin fatiha ne ko a sura ita kadai dan babu bambanci in sai da ya ruku sannan ya tuna asirtawa ko bayyanawa to ba maganar gyara karatu ko maimaita karatu sai dai ya duba gurbin menene gurbin asaltawa ne ya bayyana bayyana wannan kamar ƙari na zai sujada ba'ali ko gurbin asirta gurbin bayyanawa ne ya asirta to wannan asirtawa da ya murya da bai bayyana ba kamar yayi rage ne zai yi sujada qabli sawa'un kana min al-fatihati aw surah daidai ne hakan ya kasance a fatiha ne ko a sura wahada to ka ji yadda mas'alar take alhamdulillah Eh, in kafin ya yi ruku'u ne to sai ya duba abin ya shafi fatiha ne kadai ko ya shafi sura ne kadai in fa in ya shafi har da fatiha to in ya maimaita zai yi sujada ba abi saboda maimaituwar fatiha in kuma a sura ne ita kadai zai maimaita ta ba wata sujada a kai ina fata an gane alhamdulillah sai ne izziya ba sa shi mawi ba su zo ba ko shafi na nawa ne izziya saba'in da biyu ko saba'in da uku to ina ne fasulun dadewa insha Allah ya harumu alaihi salatu nafli sallar nafila tana haramta ga musulmi inda ɗulu'i shamsi a lokacin hudowar rana haramun ne mutum ya yi sallar nafila amma sallar farilla da kama kala baka yi ba sallar asuba ko tana hudowa za ka sallace ta amma in nafila ce haramun ne ka sallace ta a daidai wannan lokaci wa inda gurubiya da lokacin faduwar rana lokacin da rana ta yi ja za ta fadi haramun ne mutum ya yi sallar nafila amma in la'asar ce baka yi ba ko azhar da la'asar wannan ba haramci za ka sallace ta kafin faduwar rana wa inda kutubatul jumu'ati da kuma yayin kutubar sallar juma'a lokacin da liman yake mimbar yana kutuba ba a yin sallar nafila wa inda zikin wakati da kuma lokacin kuncin lokacin sallah au ba da kuruji ko bayan fitan lokacin sallah liman alaihi fardu ga wanda ake bin sa sallan farilla lana ta hudo lokacin halaccin nafilan yayi amma bai sallar asuba kuma sai zai tsaya yin wani rak'ata min fajri ko wani shafa'i da wutiri da ya makala bai yi ba wannan haramun sai da ake bin ka bashi ka tsaya yin sadaka ba sai ka biya bashi ba mutum ne yana bin ka bashi maimakon ka biya bashi ka ce balawa da ga sadaka ka ga wannan ai a al'adance ma bai yi daidai ba to yawwa ka fara bashi haƙƙinsa sannan za ka masa ihsani sannan kai abin da za ka yi wai kurahu an karhanta yin nafila wata an haramta ne lokacin haramci guda uku bai kurau an karanta nafila ba da tsurin alfajir bayan hutowar alfajir in dai ba da ka ta alfajir ba ka tsaya yin wata nafila makaruhi ne ila an tartafi a shamsu har zuwa rana ta dago har zuwa dagowar rana bayan ta baro mahudarta idan aka haramta sannan aka halaka maka yin nafila ƙidarin ba har zuwa dagowar rana ƙidarin gwargwadon mashi a rumutun mashi gonar mashi daga inda ka hudo sai ka ɗago ta yi tafiyar da ya kai tsawon mashi sannan aka halatta yin lafiya babu wani jajaja da ta tare da ita wacce ake ta zama fara sannan ake yin nafila wa ba da faridul asiri haka nan an karanta yin nafila bayan farillan la'asar ka yi sallar la'asar amma kafin rana ta yi ja da haskenta ka tashi yin nafila makaruhi amma in rana ta yi ja kuma an tashi daga karhanci an shiga haramci ila an tu sallal magariba har zuwa a sallaci magariba wa inda azamin jumu'ati an karhanta yin nafila lokacin kiran sallar jumu'a lil jalisi ga wanda yake zaune a masallaci kiran farko za ka ga wasu sun shigo in suka zo masallaci sai su yi zaman su ba za su yi tahiyatul masjid ba sai ladan ya zo ya yi kiran farko sannan kuma a tashi yin nafila wannan makaruhi ne nafila ba ta da alaka da kiran sallah na juma'a duk lokacin da ka zo ka tashi kawai kafin ka zo na kai nafilarka wa ba da farjil juma'ati haka nan an karhanta yin nafila bayan farillar juma'a amma karhanci fi musallaha a cikin masallacin juma'a an idar da juma'a kuma ka tashi lafila a cikin ranar juma'a wannan makaruhi saboda ayar da da Allah ce fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan an idar da sallar juma'a to ku watsu a ban kasa ku nemi falala Allah shine arziki kowa ya koma gun sana'arsa da gun neman abincinsa ina fata an gane amma in mutum ya fita a masallacin na juma'a bayan yi juma'a sannan ya sake dawowa ya shigo masallaci wannan babu karhanci ko kuma in ya dawo gidansa ya iya yin nafulfuli babu karhanci bayan farillar juma'a a cikin masallacin juma'a shine aka karhanta wala tukrahu ba a karhanta yin nafila inda waqatil istiwa'i a lokacin daidaiton rana a mazhabar maliki lokacin da za ta yi istiwa ta zo tsakiya eh babu karhanci alhamdulillah sai ne duk a cikin hancin suke ko ba sallah ba zama a masallacin shi kansa makaruhi zama a masallacin juma'a in ba itikafi kake ba in dai ba mai itikafi ba ne a yi daga sallar juma'a kuma ka zauna a masallacin juma'a ko me ya wani da kai makaruhi sallah ma an ce kar a yi akwai abin da ya fi sallah duk wani abu auradan da za ka yi ka ka koma gida saboda umarnin Allah ne fa idza qudiyati salatu fantashidu fil ardi in baka buƙatar komawa kasuwa ko gona ko ofis ko gun sana'a to ka je gidan ka ga abin da zaka yi kai zaman ka a masallacin makaruhi ne ko ba komai zaka yi ina fata an gane amma an ce in ka fita ka dawo wannan babu karhani ka dai fi umarnin Allah fanta shurutul arabi yawwa ko wafi a wata ka je ka ga yawwa ka dai fita ai ka bi umarnin Allah to sannan sai ka dawo in ka dawo kuma babu karhanci sai ka yi duk abin da za ka yi alhamdulillah sai ne barka da mutuwa man gida lafiya ya ɗaliban alhamdulillah risala shafi ga inuwa baba garba ga inuwa bayan fatu can kar ka zauna a rana ina za mu tashi to muna cikin ɗari biyar da nawa samaru dani da jelen bugu malam ibrahim ɗari biyar da tamanin da nawa da saba'in da biyu to ina ne wato aqilu ko wato aqilu wato aqilu mar'atu rajula mace tana biyan biyan namiji idan ta yi wa namiji launi tana biyan biyan launin da ta yi wa namiji ila sulusi biyatin rajuli zuwa sulusin biyan namiji launin da ta yi masa idan bai wuce ɗan yatsa ta cire masa ba laƙumi goma ko mudiha raƙumi biyar ko munakila raƙumi sha biyar ko mamuma sulusun diya raƙumi talatin da uku da sulusi ko to wannan duk ita za ta biya fa iza balagata idan ta kai sulusun diya ko ta gota to raja'at za ta koma ila aqliha zuwa danginta to haɗu da ita da su su biya wannan biya har zuwa nisfu diya har zuwa cikakke jiya. Wannan faru jama'a da yawa, asalin kaji na faru daga uku yake falawa zuwa bakwai. Ruhiya ilayya annahu sama'a na farun min al-jinn. Ko daga uku zuwa bakwai shine annafar. Amma anan yana nufin jama'a. Ya qatuluna rajulan da suka taru suka kashe mutum ɗaya. fa innahum kasanu su waɗannan jama'a yuqtaluna ana kashe su biye a dalilin sun kashe mutum da ko su nawa ne suka taru suka kashe mutum da duk za a kashe wa sakaranu haka nan mutum ne maye dan giya da yayi maye in katala in yayi kisa a cikin maye kutila a kashe shi inda shan giya haramun ne ba hauka ba ne ba wata larura ce da Allah ya ɗora masa ba shi ya ɗora wa kansa ya sha abin da aka haramta sha ya yi maye to takalifi da hukuncin shari'a bai sauka a kansa duk sallar da ta wuce bai yi ba za a rusa masa zunubin tarikun salati kuma in yayi sallar Allah ba zai kalma ba ai matsalar maye ke in kai ta cikin maye Allah ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kar ku kusanci sallah kuna halin maye har sai kun wantsake kun sa abin da kuke faɗi kaga in ka yi ta ka saba wannan umarnin Allah ba zai karɓa kuma ka ƙi ka ce sai ka wantsake shi kuma a rubuta maka zunubin tarikun salat to haka ne in yayi kisa a cikin maye za a kashe shi amma sai ya wantsake ya dawo hayyacin wa in qatala majnunun rajulan idan mahaukaci ya kashe mutum to ba za a kashe shi ba fadiyatu ala aqilati diya tana kan danginsa su da suka yi sakaci sun san yana da hatsari ba su sa shi a turu ba suka bar shi yana yawo har ya kashe mutum to sun jawo kansu aiki wannan mahaukacin da yana da dukiya ba za su ko kwabo wajen biyan diya ba nauyin ba a kansa yake ba su danginsa a ƙilansa da suka kyale shi yayin kisa da dukiyarsu za su biya alal misali in malaya ne ubansa ya bar masa dukiya kuma ya zama ya tashi da hauka har ya balaga cikin hauka ba za su taɓa ko kwabansa ba suka taɓa kuɗinsa sun zalunce shi kuma a lahira za su biya jiya tana kansu su da suka ki ɗaure shi suka bar shi ya yi kisa wa abdu sabi gangancin yaro ƙarami kalkalai gaban kuskuren babba ne ba za a kashe yaro ƙarami don ya yi kisa da gangan ba ba za a yi wa yaro kifafi don ya yi wa wani launi da gangan ba da gangan yaron ya ɗauki abu don ko ya harbi mutum a ido ya kiyaye mar ido kaga in balagagge ne akwai kifafi annan nafsa bil nafsi wal aina bil aini to amma shi tunda bai balaga ba wannan gangancin nasa kaman babba ne yayi da kuskure mutumin da yayi da kuskure ba za a yi kisafi ba in kisa ne ba za a kashe shi ba sai dai ya biya diyar kisan ko kuma ya biya diyar raunin amma ba za a yi kisafi ba wa zalika wannan diyar su ma ala aqilatihi tana kan danginsa shi yaron da ba su tarbiyyar da yi ba suka bai shi eh kamar saniyar sake ya je har yi wa wani rauni ko ya yi kisan kai su za su biya gobe su bar shi ya je ya ƙara kashe wani in kana sulusu diyati fa aksar idan raunin da yawa wani ya kai sulusun diya ba a kasar da mafi yawa daga sulusun diya har zuwa cikakkiyar diya kenan wa illa idan raunin da yaro ya yi da ganganci bai kai sulusun diya ba to fa fi mali a cikin dukiyarsa ne in yana da kuɗi ko ubansa ya mutu ya bar masa dukiya launin da bai wuce raƙumi biyar ba ko goma ko sha biyar bai kai su rusuliya ba a dukiyarsa na idan ya ji zafi gobe kada ya ƙara yi wa wani launi. Wato kutanul mar'atu ana kashe mace bi rajulu dan ta kashe namiji. Wa rajulu ana kashe namiji biha dan ya kashe mace. Eh wannan a malikiya Allah nafsa bin nafsi tana aiki. Amma akwai mazhabar da suka ce idan mace ta kashe namiji za a kashe ta. Dan ta yi wa mata hudu a kare miji. amma in namiji ya kashe mace ba za a kashe shi ba sai dai ya biya jiya saboda in aka kashe shi an kashe wa mata hudu miji a gane ai akwai maza ba da take la'akari da wannan Eh, in mace ta kashe namiji za za a kashe ta amma in namiji ya kashe mace ba za a kashe shi ba sai dai ya biya jiya imam mali ya ce a'a shi ya dauki zahirin aya وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس غير الله يجي يجي أن الرجل بالرجل هو والمرأة بالمرأة أن النفس يجي بالنفس أنا كشري إن يا كشري ري بي بلي با دلن جاريري دلن أوهو دلن تلقى دلن ملكودي دتيني أو دخل koyo aka aife shi in aka kashe shi da gangan za a kashe wanda ya kashe shi saboda annan nafsu Allah bi rai wa yuqtasu kuma ana yin ana yin kisasi sakayya bi ba'dihim da shashin su min ba'din daga shashi shashin maza da shashin mata in mace ta yi wa namiji rauni a yi mata irin wannan rauni in namiji ya yi mata rauni shi ma a masa irin wannan raunin da ya mata bil jirahi a cikin raunuka da a tore ma an daidaita da lantana raunin jiki wala ya kutar hurru inda aka samu bambanci ba a kashe intacce bi abdin dan ya kashe ba eh kamar ka kashe akuyar wani ne sai dai a masa kima nawa ne kudin bawan nan ya biya sai dai maka asarar bawa ka gane ai wannan kuma saboda ai da Allah ce al-hurri bil hurri wal abdi bil abdi wal unsa bil unsa wal zuru hakisa wa yuqtalu bihi al-abdu amma ana kashe bawa bihi in ya kashe ‘yantacce, saboda kare ya kashe labalayya. Wala ya kusa musulmin bi kafiri, ba a kashe musulmi don ya kashe kafiri, sai dai in kafirin amana ne zai biya diya, in harbi ne kuma babu maganar diya, domin akwai fadiyatun musallamatu ila ahalihi. wa yuqtalu bihi al-kafiru ana kashe kafiri saboda ya kashe musulmi الحمد لله ولا كفاك بين حر وعبد في جره ولا بين مؤمن وكافر سيمس أذكر شاكي askari shafi na nawa da sittin da biyar a kare duwa sosai da sittin da hudu ko da sittin da hudu ba mu zai kitabul jami'i ba yawa kitabul jami'i Eh, littafi ya fara zuwa ƙarshe mun gama gado kenan kitabul jami'i littafi da yake tattalo hukunce-hukunce wato kamar kulasa ne na abin da ya wuce tun daga farkon littafin zuwa kitabul diyet ka gane ai aljami ne tattarowa mas'aloli da hukunce-hukunce da suka gabata jima'ul khairi kullihi tarowar alheri na duniya da lahira gaba ɗayansa shi taƙa wallahi ya tabbata cikin jin tsoron Allah. Duk abin da za ka yi in babu tsoron Allah banza ne. Abin da zai karo ma alkhairai na duniya da lahira shi ne tsoron Allah. In za ka yi mu'amala ta kasuwanci ka ji tsoron Allah. Kar ka yi algush, kar ka ɓoye aibin hajarka, kar ka zalunci abokin cinikinka. Ina fata an gane. Idan sana'a kake ta hannu, ka ji tsoron Allah kar ka cuɗanya mummuna da kyakkyawa. Ka gane ai, in saƙa ce, kar ka yi ta hausawa ya yi saƙa da mugun zare, ko da baƙin zare nake cewa? Eh? Yawa, yawa da mugun zare. To duk dai, in kai maƙeri ne, ka ji tsoron Allah wajen ƙilarka. In kai mai rini ne, ka ji tsoron Allah in mutum ya jiya ka kuɗi isasshe kar ka sa masa chemical ɗin da yake koɗewa da wuri. Da duk wani abu da za ka yi ka ji tsoron Allah, in ka samu wannan ka samu alherin duniya da lahira. Wa atizali asirarin nasi da ƙaura cewa lalatattun mutane a kirarai mutanen banza. Kar ka yadda abokanan mu'amala ko abokanan zamanka ko abokanan majalisarka su zama lalatattun mutane kan zama fasikai ko mashaya ko ‘yan tata ko ɓarayi ko mazinata. Kar ka yadda ka dinga cuɗanya da asirarun nasu. Wa minar taƙawa yana daga tsoron Allah in ba ka san taƙawan lahi ɗin ba. To yana daga cikin jin tsoron Allah annazaru mutum ya dinga duba tun makasibi cikin hanyar da yake samun kuɗi. alkasbu neman kuɗi almakasib guraren da yake samun kuɗi ta wace hanya kuɗi yake shigo maka ka duba ka sa ido ta hanyar halal ne ko ta hanyar haramun ne yana daga jin tsoron Allah wanda bai da tsoron Allah ina ruwansa shi yake halal yake haram ba ruwansa shi da ya samu kuɗi ta kowace hanya amma duk mutumin da sai ya duba sai ya tantance sannan yake karɓan kuɗi wanda akwai alamar tsoron Allah tare da shi wa adabin nafsi ko ya dinga duba cikin na dubba na rai fi tasirin kudu cikin saduwa da abincinsa min alhalal ya zama ta bangaren halal ne duk abin da zai sa a cikinsa to ya tabbatar wannan abin yana da tsarki faman kana maluhu haraman duk mutumin da kuɗinsa ya zama haram ne yanzu ba kai ɗin ba kai da kake tantancewa to duk wani wanda ka san kuɗinsa na haram ne yana yana ciniki da riba ko yana yin algus ko yana yin fodi ko yana yin ƙarya a cikin kasuwancinsa ko yana rantsuwa da ƙarya a cikin kasuwancinsa ko ɓarawo ne yana yin sata eh? ko boka ne sai ya yi bokanci yake cin abinci to lam ta duk mu'amala to yin mu'amala da shi ta ciniki bai halatta bai halatta ka saya a wajensa ba bai halatta ya saya a wurinka ba ka sayar masa ko ya sayar ma haramun ne to yaya muna kiyaye wani duk mutumin da ka san dukiyarsa haramun ne, sawa'un a gwamnati ya sato, ya ƙara biro ne, ko kuma kwanta kwanta yake yi yake kwato kuɗin mutane ka sani to yin mu'amala da shi ta ciniki bai halatta in dai kana so kai ma naka ya zama halal kar ka ga wai ka tara halal ka ce ai ba ruwa na ciniki ai da inyamuri ma ana yi ka san akwai masu faɗan wannan ko mutum ya gina gidajen haya ya ba wa inyamurai wai shi wai dan sun fi biyan kuɗi da kauri in shekara ta cika ko ba sa wasa wajen biya akwai masu yin wannan kaga wannan ba sa duba ka manta a ciki watakila zai sha giya a gidan zai yi zina watakila a gidan watakila ma zai gayyato yan soci a zo a yi gwalalliya a bauta wa wani Allah a gidan duk kuma shi kenan sai ka zo na baka da kamashi kuma dan abin da za a biya ka shi kenan duk ya wanke waɗancan abubuwan da za a yi a gidan ko kuma a'a musulmin ne ma amma watakila gidan giya ya gina ko hotel ya gina da musulmi za su dinga zuwa ana ɓata 'ya'yan mutane shi dai in za a biya shi kuɗi shi kenan kowa ma ya zo ya abin da ya ga dama a gidan shi a biya shi to in ka san wannan ne sana'arsa to bai halatta kai mu'amala ta ciniki da shi wa akalu da'ami kai ba wannan ba cin abincin sa ma haramu ne ka gane yan buri ba huna wanda ake zuwa falon alhaji a karya in ka san mu'amalar da yake yi ta haramun ne wajen neman kuɗi abincin gidansa ma bai halatta ka ci babbala na ruwan sha ba wannan ba mala ce wa qabulu hadiyati da karɓar kyautarsa hadiya kyauta in ya baka haramun ne ka kalli inda ana wannan to masu haram din da sun gyara inda duk mutumin da aka san yana wannan za a kaulace masa a masa dangwal fulaku duk mutanen kirki ba za su yi ciniki da shi ba in su in ya zo saya a wajensu ba za su sayar masa ba su ba za su saya a gunsa ba in ya dafa abinci ko sadaka ya kawo ba za a ci ba a mai kayansa in ya mulmulo kuɗi ya ce ga zakka ko ga kyauta a ce ba a su ai dole zai gyara ko Ah, to wannan ma aka ce ba za a yi ba wa zai ba shi yarsa Eh? ba za a aura a wajensa ba shi ma shi ma ba zai aure a karɓa ba. Eh, Saboda yana cutar da mutane. Ya fi komai muni. Don zai taɓa kowa, ya taɓa komai. Duk koye, duk kodi ne. Ba kai abinci ba, shi ne wannan littafin mai askari, shi ne ya zo magana kodin. Ka ga mu aka ce kodin ana ɗaukar kawai kayan abinci. yace koye duk abin da koye shi zai cutar da musulmi to kaga har ba sai da shiga domin ka koye mai ka ki sayarwa kuma akwai a farashi mai rahusa wancan ma ya koye kaga zai tashi in ya tashi abin da ya tashi komai da ko ba ai kodin ba koye fetur kadai zai sa tsadar kaya in manomi ne da yin kadada ya saya da tsada in ya noma zai sai da ara shi ma da riba yake eh idan mai zuwa sali ne sai ya hau mota za a kara bar kuɗin mota in ya samo ya kawo shi ma sai ya kara yanzu ba abu mai hatsari wajen jefa mutane cikin tsada da uba kamar man fetur in ya faɗi za a samu sassauci in ya tashi duk za a shiga wahala komai sai ya karu to ba kodin mai hatsari yanzu an fi ganin wasu kayan abinci kuma kuma ba a saukewa amma cikin sauke to ka ga mu ma muna da namu lebu kowa fa a nasa mu'amala yana da nasa lebu kowa Eh? kusan naira ɗari ta sauka Allah kuma duk nan da kaje za ka samu yadda farko ah wa in kana mushtabiha idan wannan mutum hanyar neman kuɗinsa ta zama shubha ce cuwa-cuwa wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas kayi kayi ka gano halaccin wannan sana'a tasa ko haramci da ka ka ka gane to so ke to kuriha an karhata yin mu'amala ne wanda sabuwar da aka ce an haramta to yanzu makaruhi in kana tsantsani to ka kiyaye kar ka yi mu'amala ne in kuma kai ma irin ka ta dan cuwa-cuwa shi ke nan za ni ce kar da mu ne amma dai ba a ce haram ba wala aula amma abin da ya fi dacewa ta fi tantanta a tanazzuhu tsarkaka shi ne ka kaulace masa duk da cewa haramun din ba ta bayyana karara ba amma in ka ga wata kula-kula a hanyar da yake samun kuɗi baka gane masa ba kayi kayi ka gano halacci baka gane ba kayi gayi ka gano haramci baka gane ba to abin da yafi altanazzu ka tsane kanka ka tsarkake kanka daga yin mu'amala da shi daga cin tuwansa daga karɓar kyautarsa amma in ka karɓa ba za ta maka haramun ba in kai ciniki da shi ba za ta kai haramun ba tunda ba wani nasi karara ko wata alama karara da ta tabbatar da haramcin hanyar da yake samun kuɗi to alhamdulillah sai ne Abdul Masai mai adawi da zo ba ko ya gaya wa wasu ma sun zo shi ne yana ga koli biki kaga yau a safar shi yau ina za mu tashi dan shi ya shi ya gaya wa malam alƙasim shafi na nawa أو حل المسائل شافي نشاشلة لمبة تدا to faƙar ƙada tabaraka wa ta'ala hakika Allah madaukakin sarki ya faɗa game da yin riko da umarnin manzon Allah da yake ayu hafizu ala hududillahi wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi Allah ya ce wa ma atakumur rasul duk abin da manzon Allah ya zo muku da shi to fa khuzuhu ku rike shi ku yi aiki da shi wa ma nahakum anhu abin da ya hane ku ga barin sa fantahu ku halu ku daina aikata shi suratul hashr aya ta bakwai aya ta biyu a wannan siyaki yace falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi lalle ne waɗanda suke saba wa umarnin manzon Allah to su ji tsoro fa an su siba hun fitnatu kawai tun fitina ta same su tun a duniya au yusibahum azabun alimun ko kuma azaba da radadi ta same su a ranar lahira ala Na'am, inna lillahi ma fi samawati wal ard. Hakika abin da yake cikin sammai da ƙasai duka mallaka ne na Allah. Qad ya'lamu ma antum alai hakika Allah ya san abin da kuke kai na daidai ko na barna. Wa yawma yurja'una ilayhi ranar da za a dawo da su bayi zuwa ga Allah. Fa yunabbi'uhum Allah zai ba su labari bima amilu ga abin da suka aikata. Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah masani ne ga dukkan komai. suratul nuri aya ta 63 zuwa ta 64 wa ibn abbas an rawaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi yana cewa akudu kulli hijrukum ina yin ina rike ku ina yin ruko gare ku bi hijrikum da madaurin wandan ku kamar mutum zai faɗa rami ka ci kuma nan ɗinsa ka tsamo shi ka hana shi faɗawa rami ya yi lamba a gurin akud kunti hijirikum ai a muddi ya gayya ilaikum ina leƙa hannuna zuwa gare ku ina kama ku gaban faɗawa wuta a ƙulu ina ce muku iyakum wa jahannam ina muku kashedi fa akan jahannama iyakum wal hududa ina muku kashedi akan iyakokin Allah tilka hududullahi fala ta'taduha shine alhudud jami'a na alhajj iyaka ina muku kashedi akan ƙetare iyakokin Allah iyyakum wa jahannam ina muku kashedi akan jahannama salasa marratin ya faɗi wannan hasu yace fa idza ana littu idan ni na mutu taraktukum zan barku a nan duniya wa ana fardun lakum zan je can ni kadai ne ina kiran ku alal haudi a gaban tafkina na alkausara faman ware da duk wanda ya gangaro wannan tafkin to aflaha ya rabauta akwai mala'iku suna can suna tsaro duk wanda suka ga ya zo da wata kula ko da shi za su kore shi alma yana cewa a wannan ai da ai ai yana daga cikin al'umma ta sai sai ai baka san abin da ya ba bayan ka ya baddala ya jirkita sai maza ta to fasukan sukan to wannan kam ai nesa da shi ai nesa da shi amma duk wanda ya tsallaka checkpoint na mala'iku a ranar alkiyama har ya gangalo ya zo tafki ya samu manzon Allah a wannan afla ya rabauta ba kowa ne yake zuwa gumba sai wanda ya bi umarnin manzon Allah sau da kafa rawahu al-bazzari wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce inna Allah ta'ala ya garu hakika Allah yana yin kishi kishi shine daga algira ya yi lamba ya ce ai ya karau an yi usa wala yi da Allah yana kin a saba masa a zama ba a masa da'a shi ne ma'anar kishin Allah ba kishi akan mata ba sai ya ce wa gairatul lahi kishin da Allah yake yi an yi atiyal muminu mumini na Allah ya aikata ma harrama Allah alai abin da Allah ya haramta masa Allah yana kishin wannan amma an fasiki ne ko kafiri ko munafiki da ma aikinsa ne sabo amma mumini da Allah yake kauna yake san shi yake ganin darajarsa kuma a ce yau shi ne ya aikata abin da Allah ya haramta masa Allah yana kishi kamar mutum ne ya ga iyalinsa tana magana da wani ko wani yana tafiya da ita kaga ba zai ji daɗi ba to haka Allah ya musanta ga zatinsa in ya ga mumini yana aikata abin da bai kamata ba yana kishi rawahu al-bukhari wa muslim wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim ya rawaice shi alhamdulillah sai ne Allahu alwadi eh eh lihijirkum ina yin ina yin ruko ina rike ku da hijirkum da madaurin wannan asali izar da ake kullewa gurin kullum in ka rike mutum ka ga ba zai iya fadawa kinaya ce ta kubutarwa ko ta tserarwa na za mu tafi na'am tabrira tu za mu tafi tamrini na farko shine ayyinal af'al sahiha هنا أين الأفعال السيئة الآكل هو أين الأفعال السيئة الآكل هنا كأين فئلولي ما سئنكنسن قلشه kamar ya kunu ko ya kunu ko ya shirabu ko ya namu duka wannan ƙarshen ba yana da inganci walmu'tallatal akil da kuma wata take da illa a ƙarshe kamar ya buni ko ya ƙabi ka gane ai ko ya du'u ƙarshensa akwai wau shi na harafin illa ko akwai ya shi ne ya buni ko ya ƙabi ko akwai alif ya sha su ne hurufin ilafi guda uku alwawu wal alifu wal ya'u ya du'u ƙarshensa akwai wau, ko ya ƙazi ƙarshenta akwai ya, ya sha ƙarshensa akwai ali, waɗannan su ne al'utallatul akin, abin yi wa illa ƙarshe, ka bayyana mana sahiyatul akin da mutallatul akin fil ibaratil atiya cikin ibarorin nan masu zuwa. Shi ne, ka raga faridu, faridu ya fita يتنزه يلا شاقتاوى ويمتئ نظره يلا جيد غنين سدادي بمحاسن الطبيعة دشاوى والطبيعة فصادف جدولا sai ya tarar da wani fangali magudanar ruwa shine jadwali ya jiri ma'uhu da ruwansa yake gudana fayruwi azzar'a sai ya shayar da shuka wa yudkhul hawa'a ko kuma ya shaki lallautar iska walaƙiya a ganaman sai gamu da wasu tumakai da ruhu tana dawowa daga ciwo tana maraita wata gudu tana yin sammako aminatan amintattu ba makiyayi su da kansu suke maraita suke sammakon zuwa wajen kiwo tar'al kala tana kiwo a wajen ciyawa wata shirabul ma'a tana shan ruwa wa ra'a ashjaran faridu ya ga wasu bishiyoyi da dulu asmaruha da ƴaƴan ituwatuwan da suke yin ƙasa ƙasa wata nilu saboda yawan ita ƴaƴan itatuwan har tana karkata a samiya da reshinanta ƴaƴan itatuwan suna rinjayar reshen fa waqafa inda ha sa'atan faridu sai ya tsaya a wajen wannan ƴaƴan itatuwa tsawon wani lokaci hatta idza malati shamsu har yayin da rana ta karkata ilal gurubi zuwa ga faduwar rana a falla sai ya kasance raji'an yana komowa zuwa gidansa wanda yake ibara a cikin ta kawale fi'ili sahihul akir da al-musallil akir farko dai karaja ai fi'ili ne ma bi amma to wani ilin fi'ili ne sahihul akiri ne ko musallul akiri yawwa saboda ƙarshen ba wau ba alif ba ya to ya tanazzahu shi fi'li ne mudari to shi wannan iri ne sahihul akiri ne ko musallul akiri ne yawwa to fa sadafa sadafa fi'li ne mazi sadafa wannan iri ne to ya jirifa saboda akwai ya fayurwi ba a ƙarshen sutura ko ko fayurwi fasada fa jadwalan yajri ma'uhu fayurwi shi wani irin fili ne fayurwi fili ne mudari'i sahihul akil ko ne naka babu yau akwai ya to wa yulqihu shi fili ne mudari'i shi kuma wannan iri ne walakiya fa fi'li ne ma shi kuma wannan iri ne to taruhu fa fi'li ne mudari'i wannan iri ne to wa tagadu fi'li ne mudari'i shi kuma wannan iri ne saboda wau tar'a fi fi'li ne mudari'i shi kuma wannan iri ne akwai alif wa tashrabu fi'li ne mudari'i wannan iri ne wara'a fi'ili ne mazi wannan iri ne tajulu fi'ili ne mudari'i shi kuma wannan iri ne watamilu fi'ili ne mudari'i shi kuma wannan iri ne fa waqafa shi fi'ili ne mazi wannan iri ne malati shamsu malat fi'ili ne mazi ka gane mulhikun bi ta'u ta'anis shi kuma wanne iri ne mala kenan za mu ɗauka. Yawwa, to, kafala, fi'ili ne ma bi, wanne iri ne? To, alhamdulillah, ka fahimci mutalli da kuma sahihi. Alhamdulillah, sai mai alai buba. Dari da sittin da hudu, alai buba bai fito da littafi ba. To, Dari hudu? to ina za mu tashi addamirul mustatir to albahasu muna cikin addamirul mustatir mun yi addamirul munfasil mun yi addamirul muttasil yau za mu tashi cikin bahasi na addamirul mustatir damiri ne almustatiru abin fitir cewa kamar aljamalu baraka baraka din damiri ne ya durkusa dalili ne mustatiri haka na alhamamatu garradat ta ji tahida ko nuhibbu yambahu tuhsinu azim nazib duka wannan akwai dalili mustatiri a cikinsa idza sa'alta sa'ilan idan katam idan idza sa'alaka sa'ilu ko idan ba akwai ta'ala sa'irun bi azabin waqi kira misala sa'ilu asali ta'ala sa'ilu idza sa'alaka sa'ilu idan me tambaya ya tambaye ka ƙa'ilan yana mai cewa ainal fa'ilu to ina fa'il yake bi kulli fi'ilin ga kowanne fi'ili min al af'ali daga fi'ilolin nan na baraka inda cewa akai barakal jamalu eh barakal jamalu to mun sani baraka fi'lu madi al jamalu fa'ilun marfu to nan al jamalu baraka aka ce al hamamatu garba garradatil hamamatu shi ina magana fa'ili to fi'ili ya gabace shi da cewa kai barakal jamalu garradatil hamamatu to wannan an san fi'ili ne da fa'i to amma aka ce aljamalu baraka alhamamatu garradat to tunda ka kawo fi'ili baraka da garradat aina alfa'ilu to ina fa'ili yake bi kullin ga kowanne min bi kulli fi'lin ga kowanne fi'ili min al-af'ali daga fi'ilolin nan guda takwas da muka karanta da baraka da garradat da yambahu da tuhassinu da uridu da tajtahidu da muhibbu da azim da nazif ina fa'ilin su fa kaifa tujibu ya ya za ka amsa mai tambayar ba dai jumla ce fi'iliya ba ballata na ka ce aljamalu fa'ilun jumla ce ismiya to za ta ammalta qalilan idan kai dan lura kaɗan ba ba da yawa ba in sanata al-ijaba za ka samu ikon ba da amsa لأن في كل فعل من هذه الأفعال دومن أتكون كون فعلي ده يكي تكون وانا فعلولي دميرا أقول دميري دمير النوكم هو الفاعل شين فاعل أو يشاكي ولكن غير هذا الدمير وانا دمير لا يظهر بايا بيانا شين مستتر أبن ستر شوا ba a zahiri da ida ake ganin sa halaron shi ake ake kaddara shi wa lizalika domin haka ne سمي ضمير أكا أنبتيشي ضمير مستترا أبن ستر كيوا فإذا نظرت إلى الفئلين الماضيين إذا كنت تفعلوا لنا الماضي قدامي وهما سنة بركة وقردت رأيت ذلك أن الفائل فائل ضمير ضميري نه تقديره هو قدر شيء هو هو شيء ضمير إذا بركة لي idan na hamama ne ta ƙadiru zai zama hiya tunda ita mace ce damirin su ba zai zama ɗaya ba alhamamatu hiya zai zama aljamalu huwa zai zama ko yahudu wannan damiri na huwa da ake ƙaddarawa yana komawa alal jamali abu sada kumi da aka ce aljamalu baraka huwa ne to tunda an riga an ce aljamalu ba a buƙatar bayyana huwa an san shi ai amma damirin yana komawa ne zuwa ga huwa ina fata an gane fil fi'l al-awwal zuwa ga fi'li na farko yana komawa ga raqumi wa taqdiruhu qaddarawansa hiya ko da aka ce alhamamatu garradat to akwai qaddara hiya shi kuma hiyan nan ya ude yana komawa alal hamama fil fi'l al-thani cikin fi'li na biyu shine alhamamatu garradat ولا يخرج تقدير الضمير المستتر قدر ان ضمير مستتر baya fita an hazari ga waɗannan damirai guda biyu fi kulli fi'lin madi fi dukkan wani fi'li madi wannan abin da kafin madi ne kadai fa damiri mustatiri cikin fi'li madi to Allah kai mu gobe an fito za mu ji kuma yadda ake kaddara shi a cikin fi'li mudari tunda ta ji shahida fi'li ne mudari oh yuhibbu fi'li ne mudari'i yambahu mudari'i ne tuhsinu mudari'i ne azib fi'li amri ne nazib fi'li amri ne kowanne da irin yanda ake kaddara shi to alhamdulillah sai ne sai malam raji Dari ba ta ko da takwas. ɗari da takwas. Ina za mu kai shi? Tamrinat, jarrabawa da yawa. To, na biyar, a hafin iyal fukara'i, ka kyautata wa talakawa, wala siyama musamman ma faƙirin talaka ajizun gajiyayye wanda ya gajiya ga barin neman kuɗi Eh, shi faƙirin da yake fita ya je ya yi faskare ko ya yi dako ko ya je ya kasa tumatir da ataru a bakin titi wannan fakiri ne mabukaci ne amma ba gajiyayye ba yana ɗan iya yin wata dabara ko hikima da zai ɗan samu wani abu sai dai abun ba zai ishe shi ba to amma wanda ya zama ajizi gurgu ne ko makaho ne ko kuturu ne eh, ko tsu- ya tsufa ba zai iya fita ya nemi abinci ba ko marar lafiya ne shamatika to wannan shi ne fakirun ajiz yana da matsayi na musamman wajen umarnin da aka yi a kyautata masa a cikin ilal fukara dukkan talakawa kenan amma ta ce wala siyama ballantana faqirun fakiri ajizun gajiyayye yu'jibu lil ummalul mujiddun al ummalu ma'aikata kamar yan kwadago ma'aikatan kamfani sune al ummal al mujidduna masu kokari yu'jibu ni suna burge ni wala siyama mu- musamman ma amilun lebura ko ma'aikacin kamfani mubakirun mai yin sammako kaga ya ware shi a cikin masu burge shi duk ma'aikatan suna burge shi amma wanda su burge shi shine amilun mubakirun daga albukuratu ne bukuratan wa asilan ko bukuratan wa ashiyan rabi'a tujjarul madina yan kasuwan birni sun fi riba wala siyama musamman tujjarul kudi ne yan kasuwan nan na auduga bana auduga ta yi daraja an yi cinikin ta da yawa Eh, amma duka yan kasuwa bana sun samu riba sun samu alheri amma ba kamar yan kasuwan auduga ba kaga nan ya ba su muhimmanci wajen yawan ribar da suka samu ya duru saharu kullu tsifiri kulla shine mafuli ba asaru rashin bacci ya duru yana fitar da kulla tsifirin kowane irin yaro karami wala siyama ballantana ɗifulin yaro da jismuhu jikinsa da ibun yana da rauni yaro ne jariri bai bai- bai yi kwari ba sai wani abu na rashin lafiya ya same shi baya iya yin bacci kwana yake yana kuka ya wuni yana kuka To kaga wannan rashin baccin zai iya raunana jikinsa ko kowane yaro amma in baya iya bacci ya- yana iya cutar da iyo ko babba ne a ce ya gamu da wata larura baya iya bacci ai wannan abin ya duru zai iya cutar da shi to ballantana kuma iflun jismuhu da ifu shine wanda zai fi cutuwa daga wannan illa ta rashin bacci to alhamdulillah amin tajul jami'u lil usul shafi na nawa shafin daban ne a cikin wannan kitabi ne kitabul ilmi shi za mu tashi To, mun yi ayoyi to a me za mu tashi an mu'awiya to mun gama hadisi to na gani an abi waqidin laisi an rawaito hadisi daga sayyiduna abu waqidin laisi anna rasulullah yaqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bainama huwa jalisun wata rana yana zaune fil masjid a cikin masallaci wannan su ma'ahu sahabbai suna tare da shi iz aqbala salatu nafari sai ga wasu mutane ku sun fuskanta da da su mun ce annafaru yana farawa daga uku zuwa bakwai ba yawwa in sun kai tara sai a ce rahadu isatu rahadin yufsiduna fil arab sai ga wasu mutum uku sun fuskanto wato sun shigo masallacin sun tunkari wurin da manzon Allah yake zaune fa aqbala isnani ila rasulillahi sai mutum ne daga cikin ukun nan suka fuskanto zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka shigo direct suka tunkari inda manzon Allah yake wa zahaba wahidun ɗaya daga cikin kuma shi sai ya tafi ya juya da ya shigo masallaci da ya ga manzo Allah da sahabbai kawai sai ya fita ya juya faƙala ko faƙala mai ruwaya ya ce shi abu waƙidin laifi fa waƙafa ala rasulillahi guda biyun nan da suka sun karo manzo Allah sai suka zo suka tsaya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa amma ahaduhu ma amma ɗaya daga cikin su fara'aku ta sai ga wata kafa fil halqata a cikin wannan halka da aka kewaye majalisar manzon Allah irin zaman nan namu shine halka mu a nan mun fitar da da'ira akwai halqatul zikri akwai halqatul ilmi akwai halqatul qira'atul qur'ani halka halka to shi da yazo sai ya ga wata kafa tsakanin mutum da mutum inda bai cika ba fajalasa fiya sai ya da a cikin wannan halka shi kaga ya samu guri wa amma al'akaru amma ɗayan da ya duba ya ga halka ta cika da'irar ta cika ba gurin zama kuma in ya mamuka zai iya cutar da wani to fajalasa kalfa mu sai zauna a bayan a bayan halka bai fita ba bai koma gefe ba sai ya zauna a gefen sun da halka ta haka ka'idar halka ta zikiri ko ta ilimi take in ka zo akwai guri to kar ka zauna a baya ka duba in akwai guri furja ka shiga ka toshe wannan kafa in babu sai ka yi sabuwar halka sai ka zauna in wani ya zo ma sai ya zauna a gefen ka har a tada wannan halka wannan shine ladabi na zama a halka a gaban manzon Allah wa amma salisu amma wancan ukun da aka ce wa zahaba wahidun zai ka maka ƙarin bayani akan sa fa adbar fi kan sai juya da ba yana fassara wa zahaba wahidun din nan shi na ukun su kawai fa adbar sai juya zahiban yana mai tafiya ai raja'a wala najid ma'ahu kawai ya koma bai zauna tare da manzo Allah da sahabbansa ba falamma faraga sura sallama ya lura sallama ya gama zancen da yake a lokacin ya lura da yanayin su da halin mutum ukun nan to yana cikin zantar da sahabbai wani hadisi to yayin da ya gama wannan hadisi da yake yi a lokacin qala sai yake a la ukbirukum an an nafari salasa shin bana ba ku labari ba game da mutanen nan guda uku amma ahaduhum amma ɗaya daga cikin su na farko da ya ga halka a furda a halka ya shiga ya zauna ɗaya daga cikin su fa'awa ilallah ya taro zuwa ga Allah ka duba wannan lafazi halkar manzo Allah ce ba amma ya nasabta wa Allah bai ce fa'awa ila rasulillahi fa'awa ilallah in ka zo wajen manzo Allah ka zo wajen Allah in ka juya wa manzo Allah baya ka juya wa Allah baya ya taro kansa ilallahi zuwa ga Allah ai laja'a ilai ilmi kari ya fake zuwa ga Allah fa'awahu Allah shi ma Allah ya taro shi Allah ya karbe shi ya zo wajen Allah Allah ya karbe shi wa amma al'akaru amma ɗayan da ya kewaya bai samu guri ba fasaha ya sai ya ji kunyar Allah ya yi rashin ladabi a gaban Allah fasaha yallahu minhu shi ma Allah sai ya kunya ya karbe shi kenan eh da yaji nauyi ya tada wani ko ya kutsa ya mamuka ya cutar da wani yana jin kunya sai ya zauna a iya inda ya samu to shi ma Allah ya ji kunya kaga shi ma yana kasa falala wa amma al-akaru amma dayan fa a'rada ya gujira ya gujira gabanin Allah fa a'rada Allahu anhu shi ma Allah ya gujira gabanin kamar ya kawar da kai ya juya wa Allah baya, Allah ya juya masa baya. Wannan ya taɓi, domin ya ce maka wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'izatan balkan wa nasuhu yawmal qiyamati a'ma juya wa Allah baya ba shi. Duba yanda manzon Allah yake nasabta majalisarsa da gurin zamansa ga Ubangiji. Tunda Allah ya ce inna ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fauka aidi wanda suka maka mubaya'a Allah suka yi wa mubaya'a lokacin da ka kama hannunsu ka ɗora hannunka a kai yadullahi fauka aidi hannun Allah a saman hannu akwai daraja da ta kai wannan ka zo mazala ya miƙa ma hannu ka ɗora hannunka a kai a ƙasa ba hannu maza Allah ba hannunka ne a sama to Allah ya yadullahi fauka aidi hannunka a tsakiya ƙasa hannun manzan Allah sama hannun Allah akwai darajar da ta kai wannan saboda me duk abin da kai wa annabi kawai kai wa Allah in mai kyau ne in su'ul adabi kai wa manzo Allah kai wa Allah ka gane ai da yasa yake innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu wanda da suke cutar da Allah da manzon sa ina kai saka ga Allah har ka cutar da shi amma ka taba manzon Allah ne ke wanda suke cutar da Allah da manzon sa to saboda haka juya wanda ya ya ya zo ya zauna ya ji mai maza Allah yake karantarwa fa arada ya guji daga barin Allah fa arada Allah an shi ma Allah ya guji daga barin me shari yace ai wata kida alai Allah ya yi fushi da shi jaza'a wifaqa sa kai ya ce da ta dace da irin abin da yayi wa Allah ka zo wajen manzon Allah har ka shigo da ka ganshi kuma ka fita ba tare da wani uzuri ba rawahu al-khamsatu illa aba dawud wannan yana gaya maka fallalar majalisar ilimi kuma har yanzu tana aiki dalilin da ya kawo hadisin a yana magana akan fallalar ilimi ko da kuma a, majalisa ta ilimi da fallalar malamai da kuma masu karantarwa albabu fi fadlil ilmi wal ulama kin fallalar ilimi da malamai yana nuna dalilin kawo wannan hadisin zan nuna maka har yanzu hadisin yana aiki idan ka raba kanka da majalisa ta ilimi to ka gujira gabanin Allah Allah ya gujira gabanin ka in ka fuskanto majalisar ilimi to ka fuskanci Allah ka taro awa ila Allah fa awahu Allah ya taro ga Allah Allah ya karbe shi rahul kamsatu illa aba daud an abi hurairah ta an nabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce man nafasa amulin kurbatan duk wanda ya yi wa mumini bakin ciki guda ɗaya kurba kuma bai kawo shi da mara ba bai ce alkurbata ba yana nuna maka na kira ce wanda ba a san shi ba kowane iri ma bakin cikin nan na rashin cefane ne ka bashi abin da zai cefane musamman a rayuwar mutum da ta kuncin rayuwa ko jinya ce bai da kuɗin sayan magani ka saya masa ko gidansa ba ruwa ka ɗebo masa ko ka kaya masa, ko bayi da sutura, ka tufatar da shi, ko ya yi azumi bayi da abin buɗe baki, ka ba shi abin da zai kowane irin bakin ciki ka yaye masa. An kawo shi da nikira. Nakira ba wai ma'arifa ba da za a ware bakin ciki iri kaza da kaza. Kuma bakin cikin ƙwaya ɗaya. Min kurabi duniya daga bakan cikin duniya. na fasallahu anhu kurbatan shi ma Allah zai yaye masa wani bakin ciki min kurabi yawmil qiyama daga bakan ciki na ranar alkiyama kowanne ne aka raba ka da shi sauran masu bu baya idan bakin cikin kabari ne in kabari yayi lafiya to tsayawa alkiyama ma za ta yi lafiya domin maza Allah ya ce alkabaru awwalu manzilin min manazilil akhir shi kabari shine farkon zango daga cikin zango zango na lahira yace idan kabari yayi kyau to abin da zai biyo baya ya fi shi kyau idan kabari yayi muni to abin da zai biyo baya ya fi muni abin da zai gama tsayawa alkiyama ya fi muni to saboda haka idan aka yaye ma ɗaya daga ciki to sauran ma duka za a kubutar da kai a dalilin ne kayi wa mumini bakin ciki kwaya ɗaya a rayuwar duniya yake wa man yasara ala mu'sirin duk wanda ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin tsanani yassara Allah alaihi Allah zai sauƙaƙa masa fi duniya wal akhirah duniya da lahira kai kai fa tsananin na duniya ne kuma ba aka ce ka yaye masa ba ba ka sauƙaƙa an ka dace an samu sauki ai ba duka aka rabu da abun ba ko ka dan sauƙaƙa masa ne gwargwada abin da zaka iya ko baka raba shi da tsananin gaba ɗaya ba to kai Allah zai sauƙaƙa maka fi duniya wal akhira a duniya da lahira wa man satara musliman duk mutumin da ya suturta musulmi sutura ta zahiri hisan wa ma'ana ta zahiri kamar ka gan cikin ragga cikin tsiraici ka ba shi riga ko wando ko wani tufafin da zai rufe tsiraici ko kuma a'a ya yi wani abun kunya ko ya shiga wani hali da zai kunyata sai ka rufa masa asiri shi ma sutura ne duk wanda ya rufa wa musulmi asiri ya suturta shi satarahu Allah Allah zai sutura shi fi duniya wal akhirah a duniya da la- kai fa sutura duniya ka masa wanda ba madawwamiya ba ce sutura ko in tufafi ne ko mun dadewa zai mutu ya zama ragga a tsace shi a bola amma kai Allah zai sutura ka duniya da lahira ba za ka kunyata ba ba za ka yi tsilaici ba sai ce wallahu fi auni al-abdi Allah ya tabbata cikin taimakawa bawa ma kana al'audu matukar bawa ya kasance fi auni a cikin taimakon dan uwansa lokacin da kake kokarin taimaka dan uwa to kana cikin taimakon Allah Allah ya dinga taimaka maka kenan muddin zaka taimaka wa dan uwanka amma in zaka kyale dan uwanka ya ya, ya walakanta to duk abin da ka tara kake takawa da shi wasanin sai ya kare kai ka shiga tsanani yi alƙawarin Allah shine ka zama cikin taimaka dan uwanka to Allah zai zama cikin taimaka maka to to ga muhallu shayi muna magana ne akan ilimi da falalansa da ta malamai wa man salaka dariqan duk wanda ya shiga wata hanya yaltamisu fi ilman da yake neman ilimi a cikin wannan hanya ai sa'a ila jihadin ya tafi zuwa ga wani shashi da dulubul ilma da yake neman ilimin min ha a wannan shashi sawa'un a gari ne ya tafi ta anguwa don yin karatu ko a wani gari ne ya baro ƙauyensu ya taho makaranta sahala Allah lahu tariqan ila aljannati Allah zai sauƙaƙe masa hanya zuwa aljanna domin a wajen makarantar nan zai ji abin da Allah ya haramta ya bari ya ji abin da Allah ya farlanta ya aikata ya ji abubuwa na falala na lada wanda in yi su zai samu aljanna kamar Allah ya hore masa hanya zuwa aljanna ne ai waffaqahu Allah zai masa muwafaqa bi amalin ga ga wani aiki wasiluhu da yake sadar da shi ilaiha zuwa ga aljanna wa man tama qaumun fi baiti min buyutillah ba wasu mutane da za su taru a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ɗakunan Allah dai su ne masallatai su taru a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ya turu da kitabun Allah suna karanta littafin Allah na alƙur'ani wa yatadarasunahu suna darasin alƙur'ani bainahum shine tukuri ya tulunahu kowa yana karanta kayansa sawa'un takara ko tilawa ya tadarasunahu kuma suna tukuri wannan ya karanta idan ya gama wancan ma ya karanta ana ana sauraro idan ya tsata a gyara masa shine ta darasu na ubai nan ko mu da muke cewa ana darasu ai allo ake kawo in an bata a gyara ko yayi lamba ta bakwai ai yaqra'una ahadithar rasul au yaqra'una ahadithar wai ba sai alqur'ani ba ko hadisan manzo Allah suke karantawa wa yafassiruna suna fassara ta wa ya'khuduna min ahkam suna riƙo hukunce hukuncen addini daga ayoyin alqur'ani ko daga hadisan manzon Allah illa nazarat alaihi mustakina fa sai sai nutsuwa ta sako gare su shine as-sakina ai hiya tumaninatul qalbi shine nutsuwar da za su samu a cikin zuciya bi ziyaratin imani da ƙarin imani domin qala ta'ala ala bi zikrillah tatma'innul qulub yace ala na'am ku saurara al-qulubu zukata tatma'innu tana nutsuwa ne bi zikrillah da ambatan Allah to a cikin karatu na Qur'ani cike yake da ambatan Allah dama dama yace inna nahnu nazzalna dhikra mu muka saukar da wannan alkurani ya kira shi da zikiri to in dai za su dinga karanta shi suna ambatan Allah to ku sakina za ka dinga sakowa gare su wa gashiyatuhum rahmatu kuma rahamar Allah za ta lillice su ai ammahumul ihsanul ilahi kyautayi na ubangiji zai game su ya lillice su wa haffatuhumul mala'ikatu mala'iku za su kewaye su halkan nan da suka yi suna karatun Qur'ani ko hadisi ko mas'aloli na addini to mala'iku ne za su zo su kewaye su saboda yadda da abin da suke yi ai a haɗatu biyu shine habbatu a haɗatu bihim mala'iku za su kewaye su farahan domin farin ciki da mala'iku suke yi bima hum fi da abin da suke ciki na aikatawa su ne alma'aikatu tsawakuna fil arabi mala'ikun nan da suke kewayawa a duniya yaltamisuna majalisar ibada da suke neman gurare da ake bautar Allah fa suna suna zauna ma'ahum tare da su kama ya aji kaman yanda ya fi hadisin shaikaini cikin hadisin bukhari da muslim min kitabu zikri a kitabu zikri da in kitabu zikri za ka samu wannan hadisin cewa mala'iku suna yawo a dolan ƙasa yalta da suna majalisar zikir suna neman guraren da aka taru ana ambatan Allah daga ɗaya daga cikinsu ya gano a duniya fa gaba ɗaya za su dinga kira junansu ku zo ga abin neman ku ya samu ku zo abin da kuke nema ga shi ni na gano mana sai su dinga zuwa su tare a gurin saboda me yadda da abin da ake yi na ambatan Allah wa zakarahumullahu fi man indahu kuma Allah zai ambaci waɗannan da suka taru suna karanta alkur'ani ko hadisan manzon Allah ko karatu na addini Allah zai dinga ambatan su fi man inda cikin jama'ar mala'iku da suke wajen ai fil mala'il a'la cikin jama'a madaukaka bi rabbi sha'anihim da daukaka al'amaru wa majmu'u hadhihi al-ma'ani al-arba'a malam ne sai ce maka a dunkule dai waɗannan ma'anoni guda hudu da zalat alaihim sakina ma'ana ta farko gashaduhum rahmatu ma'ana ta biyu haffatuhum malaikatu ma'ana ta uku zakarahum Allah fi man inda yake ma'ana ta hudu ma'anil arba'a hiya rawdatul waridatu ita ce dausayin nan da ta zo fi hadisi tabarani wa gairihi shi hadisi imamu tabarani da wannan sa yake manzo Allah yake idza marartu bi riyadil jannati farta'u idan kuka zo wucewa kuka sanar da dausayin aljanna ku tsaya ku yi kiwo kar ku mana shiga shantuka dangane wannan fa ko da Allah ya aiko su duniya da wani abu daban ku je ku halakar da mutane kaza ko ku je ku kai gudunmawa ga mutane kaza a guri kaza to amma sai Allah ya ce idan kuna wucewa kuka sanar da dausayin aljanna ku ku bar umarni da ne muku farta ku tsaya ku yi kiwo kazu sai sabai suka ta ya rasulullahi wa ma riyadu da lati menene dausayin aljanna kala yake majalisul ilmi guraren da ake ba da ilimi su ne dausayin aljanna to gurin karatun alkur'ani ma yana ciki halkatu zikiri ma tana ciki gurin da ake karantar da ilimi ma yana ciki dan shine zo a lafazin majalisul ilmi wannan duka mala'iku in suka zo abin da za su yi kenan نزلت عليهم الملائكة وقسيتوا سكينة ورحمته وعفته الملائكة وذكرهم الله في من عنده سوى من عنده سنة الملائكة zai dinga cewa ku du yana alfahari da su ku duba bayina sun taru suna ambato na ko sun taru suna karanta littafi na ko sun taru suna neman sanin hukuncin hukuncin yadda za su bauta mun wa man bata bihi amaluhu duk mutumin da aikinsa ya jinkirta shi, ai, a karahu amalin hussayi'u, ka gane ai, mummunan aikinsa da yake aikatawa na zina, ko ƙarya, ko shan giya, ko sata, ko caca, ko luwadi, ko zalunci, ya jinkirta shi ga barin zuwa fadar Allah, ya nesanta shi da Allah shi da wannan baɗa a bihi amadu. Ai, mun sani Allah ya faɗa cikin kudusi. وما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه bawa na bai taɓa kusata gare ni da fiye da abin da na farlanta gare shi ba ko to idan ya ƙi farilla ba kaga ya ne ya ne santa ga Allah in ya aikata sako ya ne santa ga Allah to duk mutumin da aikinsa ya jinkirta shi ga barin kusantar ubangiji lam yusri bihi nasabu nasabu nasabarsa shi dan wane ne dan malam wane dan shehi wane dan shaka wane dan ustaz wane dan sarki ko dan attajiri wannan nasabar tasa lam yusri bihi ba zai gaggauta shi ba ya kawo shi inda aikin sa ya nesanta ka gane ai kar ka yadda aikinka ya saba da aikin mutanen kirki dan takamar kai dan mutanen kirki ne kayi irin nasu to wannan ko da bai kai irin nasu ba to wallazina amanu wa tabadu rasulun bi imanin alhaqna bi zurriyati sai da aka ce fa wa tabadu zurriyatuhum bi imanin ƴaƴan nasu sun bi su da imani kaga sun yi irin aikin to ko da aikin ya gaza bai kai ba alhaqna bi zurriyati za mu riskar musu da zurriyar tasu mu kai su irin matsayin su a gidan aljanna wannan da akwai wannan amma sharaɗi ne ittaba'atu zurriyatuhum bi imani amma babanka ya yi imani kai ka zama fasiki to kun raba hanya nasabarka da shi ba za ta gaggauta ka da kawo ka fadar Allah ba da shari yake ai lam yanfa'ahu nasbuhu sharif nasabarsa a sharif ko ko da sharifi ne al'ali madaukaki ba zai amfane shi ba a lahir domin kala ta'ala ya ce Allah ya ce fa idza rufika fi suri fala an saba bainahum yawmin min wallahi tasa'alu idan aka busa kahon tashin alkiyama to fala an saba bainahum babu wata nasaba tsakanin yau ma iza wani in dai ba imani to kun rabu nasaba ba za ta yi aiki ba cewa wane dan wane ko wane uban wane ko wane jikan wane ko wane kanin wane ko wane kawu wane ko wane baffan wane duk ba zai yi aiki ba yau ma izin a wannan ranar kai su da kansu ma wala ya tafa aluna ba sa tambaya ina babana ina kala yau mai zai turu babu ne nakihi ba wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani kowa gudun kowa yake kar ka je ka ce ina yake a ce gashi yawwa zo dama ina binka haƙƙi eh akwai haƙƙi na na zumunci a kanka kai kana tsoron sa shi yana tsoron ka kai kana gudun sa shi yana gudun ka wa fi hadha alhadith a cikin wannan hadisi wa ma qablahu akwai sha'anu azimin majalis ilm akwai sha'anun azimun li majalis ilm akwai lamari mai girma game da majalisa ta ilimi wannan hadisi rawahu muslimun wa abu dawud wa turmuzi muje to alhamdulillah sai mu tashi an abi darda alhamdulillah sai ne su kiyaye alladhina yukhalifuna fi fa'ilina falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi wa da suke saba wa umarnin manzon Allah to falyahzar su kiyaye ko su ji tsoro هل تصيبهم فتنة فتنة تسامي أو يصيبهم عذاب أليم بسم الله كيف أفضل إناني أقول لكم لا لا متاشي ليس ميساكم ما الفقه الواضح بقول هذا الله الواضح با وقال الفقه الواضح لا لا متاشي حكم تاريخ الصلاة hukuncin mai barin sallah har ta shiga lokacin laruri har ta zama ƙara'i. Yanzu ba mu yi magana in mutum ya sha giya ya yi maye har lokacin sallah ya fita za a rubuta masa zunubin tarikun salati ba? Eh? In ya yi sallar kuma a cikin bayan Allah ba zai karɓa ba? Ai ga mun faɗa. Allah ya ce la taqrabu salata wa antum sukara. Kar ku kusanci sallah kuna halin maye hatta ta alamu ma ta kunan sai kun matsake kun san me ake faɗi saboda haka in kai ta da mai Allah bai karba ba in ka ki kuma har lokacin da ya buga za a rubuta maka zunubin tarihin sala gaba kura baya saya shi to hanya mafi sauki kar kar ka tajiya in ka sa ta duk takalifi yana kan in kai kifa a kashe ka in kai wani launi a maki fasi in ka ki yin sallah a rubuta maka tarihin sala in ka yi ta da mai kuma Allah ba zai karba to za mu ji hukumu tarikin salati man taraka duk wanda ya bar sallah munkiran yana inkarin ta shi barin sallah din iri iri ne akwai wanda yake barin sallah da yana yanzu ya daina yi saboda bai yarda da wajibcin ta ba kaga wannan daidai yake da wanda ya ridda man taraka salata mutumin da ya bar sallah wa huwa munkirun fardiyataha yana inkarin farillancin ta gaira mu'tarifin ba tare da yana furuci bi wujudiya da wajibcin ta ba ya ƙi yin sallah aka ce kai baka san sallah wajibi wace kai shi bai yadda ba bai yadda da sallah wajibi farilla ne ba to fa huwa kafirun murtaddu wannan kafiri ne kuma ya yi ridda murtaddun ya juya baya anin islami gabanin musulunci la tajri alaihi al-ahkamu shar'iyya hukunce hukuncen shari'a ba ta hawa kansa na cewa idan ya yi zina a masa bulala ɗari ko a jefe shi wannan ai musulmi ake yi ba sai dai hukunci da zai hau kansa shi ne kawai tare wuya walai ta launin hukuki ba yi da kuma wasu haƙoƙi malin musulmi na irin wanda yake na musulmi wanda ake ba shi zakka a matsayinsa na musulmi shi ba za a ba shi saboda ba yi da haƙƙi a baitin mali fala ya rufu ba zai gaji ubansa musulmi da ya mutu ba ko ɗansa musulmi ko matarsa musulma da ta mutu ba wala yuransu shi ma in ya mutu ‘ya'yansa musulmi da iyayensa musulmi da matarsa musulmi ba za su gaje shi ba wala yasihu ko in kana rajulan in namiji ne ya daina yin sallah saboda bai da wajibcinta ba baya inganta an ya tazawwaja bi muslimati ya auri musulma ya dai ya ya auri mushrika ko kirista ko bai hudiya wa in kana timra'atu in mace ce ta daina yin sallah saboda bai tada da farin ta ba to fala yasihu baya inganta an ya tazawwaja musulmin namiji musulmi ya aure ta wa idza mata idan ya mutu ko ta mutu la yughsalu ba za a masa wanka irin yadda ake wankan musulmi ba wala yukaffalu ba za a masa likafani irin na musulmi ba wala yusalla alaihi ba za a masa sallah irin ta musulmi ba wala yudfanu ba za a binne shi ba fi maqabirin muslimin a makabartar musulmi hukuncin kafiri kawai shine akan sa wa alal hukum wa alal hakim wajibi ne akan sarki an yi amura hujiya da farko ya umarce shi ka zo ka yi sallah ka gyara aƙidar ka kai da wajibcin sallah fa in sallah idan ya yi sallah to fa biya ma dalla da ita in ya ci gaba da yin sallah wa illa in ya ƙi qatalahu hakimi liman ko imam ko sarkin gari ya kashe shi kufurin akan kafircin da yi eh wato ba daga ya kafirta za a kashe shi ba malam ya dan takaita ana ba shi kwana uku a dinga masa wa'azi ana masa nasiha wannan kin yin sallar da kai fa da aka taje ka kace kai ba ka yadda da wajibcin ta ba to fa ridda ne ba kafirci saboda haka kana da dama ta kwana uku kai nazari cikin lamarin nan ka zo ka tuba ka fara yin sallah a matsayin ta na wajibi in ya karba kafin cikin kwana uku ya dawo yana sallah to fa biya ma dalla da ita wannan sallah da ya dawo masa wa illa in kwana uku ya cika qatalahu alhakimun nan da ya faɗa a baya ya kashe shi kufurin akan kafin wa annahu kuma cewa shi wannan da ya daina sallah aka kashe shi la yuhsharu wallahi za a kashe shi yawmal qiyamah ba a fir'auna tare da fir'auna dan shi ma baya sallah wa qaruna da qaruna shi ma ya kafu da ya daina sallah wa hamana da hamana wazirin fir'auna wa ubay ibn khalab da ubay ibn khalab babban dan kasuwan nan na kafiran makka fasalatu kama arabta kaga sallah kamar yadda ka sani tun a farko imadu dini jimshiki ne na addini wa rukunuhu rukunin addini ne arrakina mai karfi wa inna ita sallah min al-islam zana daga cikin musulunci wa inna ita sallah min al-islam a musulunci bi manzilati ra'si min al-jasadi tana matsayin kai ne a gangar jiki idan ka cire kai jiki zai amfani jiki zai rayu amma an ka cire hannu fa jiki zai rayu in ka cire ƙafa jiki zai rayu idan idan ka yin azumi kana nan a musulmi sai dai kullum aka aka yi azumi za a ma bulala kamar shi ne haddin azumi ɗaya idan ka ƙi zuwa haji kana nan a musulmi amma ba wani haji da za a maka sai dai Allah ya maka Allah ya isa man tarakal hajja sallahu alaihi komai da kake idan zakka ta uki zat kurha a danne shi a kwata ba da duke tara no ba yace ba zai bayar ba ai da karfin hukuma ba a zo a danne shi tilas ko ya ki a kirga a cire a bayar amma sallah a wannan kuma ka zo da babban aiki in ka ci sallah kamar ka cire kai ne a ciki batun musulunci babu saboda haka ake ba mutum kwana uku a masa wa'azi in ya tuba a karɓi tubansa in ya ƙi kwana uku ya tafi a tsari wuyan to alhamdulillah sai ne lalul arab shafi na nawa lalul arab da sharhi ruhil adam shafi na ashirin da nawa ina za mu tashi sannan shehu radiyallahu anhu a cikin ruhul adam ya yi ishara zuwa ga ladabin muridi a cikin bari da faɗinsa. La ta bil izza la dal khaliqi bila ta'azzuzin indal maliki la wala la ta bil izza la dal khaliqi karka nemi wata daraja ko buwaya a wajen halitta من كان يريد العزة فلله العزة جميعا duk wanda yake neman wata daraja ko izza a wajen Allah take gaba ɗaya shine mai bayarwa dalikal mulki ne tutil mulka man tasha to kar kai daka neme ta a wajen wani halitta a ce ai in wani ya tsaya maka zaka ci zaɓe ƙarya ne shi ma ya tsaya wa kansa eh an yi alabishir a jihar nan ta mu ta yobe da aka zo magana gwamna ya ce "A mu a yoba ai mu muke ba da gwamna mu mu mu ke naɗa gwamna dukar ma mu muka tsaye da shi muka ba shi gwamnan yobe yaya Allah ya yi da shi da aka zo sai ga shi abin da yake cewa shi yake bayarwa yana nema ya rasa har ya koma ga Allah bai bai yi gwamnan yobe ba Ba a yi wa Allah wannan in ya ara maka dama to ka gode masa akan damar da ya baka kar ka masa butulci in ba haka ba zai jarrabe ka kuma har ga Allah abin da ya faɗa a zahiri haka ne don da aka zo ɗaya da ɗan takara 99 da za a da a koma mulkin farar hula shi ya kasabta mukaman da za a yi a yau kai bukar ka mana gwamna ni zan tafi sanata a zonsu a lokacin ba su sanya dimokuraɗiyya take ba ya za ta kasance suna ganin sanata ya fi gwamna daraja saboda in an je Abuja ku ne masu zarkar da doka ku ne masu kiran shugaban ƙasa ku ne masu tsege shugaban ƙasa ba haka yake a doka ba ashe a ƙasa gwamna shi yake rike da faci sai ya ga dama ka zama sanata eh faci a jiha yana ƙarƙashin gwamna duk matsayinka a sanata ko minista sai ka haɗa kai da gwamna in kana so ka zama ɗan takara na rab ko na sanata ko ma kai ko shugaban ƙasa kake so a jihar ka da ka fito sai kai kama kafa da gwamnan ka ya baka haɗin shi to ban san wannan ba sai da aka yi shekara wani suka to haka kujerar take to da talwa ta ƙare kuma ce to zai zo ya karɓa to sai alfahari ya ce ai su ne suke bayarwa Allah ya ce to za mu gani ko ne masu bayarwa to ka ka fara ba kanka kafin ka ba waninka to kar ka yadda ka nemi wata daraja ko wani mukami ko wani matsayi na dalhaliki a wajen halitta shi halittar ka ɗauke shi wasiɗa ko sababi amma mai bayarwa a hakika shi ne Allah bila ta azurin ka ji ba ba wai ka nema kamun kafa da wani aka hana ba kar ka nema aurensa bila ta azurin ba tare da ka nemi asalin wannan darajar inda maliki a wajen mamallakin duniya da lahira shi ne Allah ba la karka yadda kai wannan wala kuma karka kuskura kai la wala ai la ta dai bil izu ai alfakara alfahari wal ula da daukaka la da ai min indal kalki a wajen halitta fa kad kadai kawai ya zama kai a wajen wani kawai kake nema in wani ya tsaya mun ai koda an kini ma sai nayi tunda kama karya ake yi ko a a ka dauki wannan a matsayin wasiƙa bi ba'adi saboda launin halitta wa ajizihim da gajiyawarsu eh a wannan jihar tamu an yi zamanin da abace yana raye kowa ya ɗauka galibin mai dubu shi zai gwamnan yau a zamanin abace ba a zamanin aka fara siyasa ba aka fara kamfen zaɓe kawai ya rage amma an ɗauka kawai galibin mai dubu shi zai gwamna a yau wake magana wani buka domin shi ne na hannun dama abace To amma da Allah ta ya rubuta ba zai yi gwamna ba a wannan lokacin. Sai Allah ya kashe a baccan aka kawo wani tsari daban siyasar tasu ma ta UFGC take kowa sai ce aka soke ta. Eh? Aka kirkiro sabi wanda ba yi da hannu a cikinta. Shi ma ɗan kallo ne ɗan lalumi. To Allah ba ba inda ba ya yi. To karka yadda ka nemi daraja a wajen halitta da alfahari. faƙar kaɗai ka ce kawai kai a gunsa kake nema domin zai iya kashe wanda kake nema a gunsa kuma mu ga tafiya bi ba'dihim saboda launin halitta wa ajizihim da gajiya wasu an alhawli gabalun wata dabara wal quwwati da ƙarfi walau kana ko da alhawli wal quwwa din ta kasance a zahiri kana ga yana da ita ka ɗauke shi a matsayin sababi amma mai bayarwa shi ne Allah ka izzati mulukil jawri kamar izzan nan ta sarakuna a zalimai ko shugabannin ƙasashe da gwamnoni masu kama karya wa manyan ta suke ilimi da wanda yake jinginuwa zuwa gare su kamar ministocinsu da 'yan majalisunsu da mashawartansu duk da suke suna da fawa ta zahiri da kasratin atibai da yawan mabiya wa fakamatul ajnadi da ƙarfin rundunoni fahiya wannan kasratul atba'i da fakamatul ajnabi kala a kaman ba komai ne kaman zero ne bin nisbati in an danganta su liman ta'azzara billah ga wanda ya nemi buwaya a wajen Allah fa innal izzata lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin domin daraja ta tabbata ga Allah da manzonsa da kuma mu'minai wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce man kana yuridu izzata duk wanda ya kasance yana neman daraja to falillahi izzatu jami'a izzan nan da daraja tana wajen Allah gaba daya shine yake ba wa wanda ya so ya hana wanda ya so to alhamdulillah kun tashi ubai da wallahu wa rasuluhu wallazina amanu kana hasballahu humul ghalibun alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله